أبو العربي كان مولاه الشيخ محمد جبريما رضي الله guru radiyallahu ta'ala anhu za a yi wannan karatu yau ashirin da uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha takwas da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dace a cikin dukkanin abubuwan da malam zai gaya mana ya ba mu kuma aikin aikin iko da shi sirran wa jaharan amin akar mu kuma za mu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشهيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإنسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما صدق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبكتابه العظيم wannan yammaci na ranar litinin ranar goma ga watan shawwal hijira ta ma'aiki da dai salatu da salam shekara ta dubu da talatin da tara kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar suna nan a wannan zawiya ta a alajishin sabis musa madini a nan tudun wadar kaduna kamar yadda muka yi alkawarin cewa a yau za a fara zaman zaman kara wa juna sani kan wannan littafi mai albarka manzuma ta maulana shekhu islam wa sa'adat al'anam a shekhu ibrahim iyas da suna ruhul adab a alal hakika waɗanda suka shirya wannan sun cancanci yabo kuma hakika sun yi tunani mai kuma suna ko taken da aka ba wannan zama ya dace da zaman saboda wannan kasida wata kasida ce wanda ba zai yi in ba za mu kara juna sani ba ba zai yi a ce an karance kasidar an cire dukkan manufofin kasidar da mafahiminsa da kuma mantukinsa gaba ɗaya saboda ko ba komai muna sani da cewa sai yi shek abdullahi musa jasko ya yi wa wannan kasida sharhi majallaki kusan biyar mai suna lukun lukun din nan ko idan mu kwatanta cewa waɗannan mujalladai guda biyar ba zai yiwu mu karance su cikin kwanaki shida kuma biyar kashar ba to haka nan ilmummukan da ke cikin wannan kasida to domin haka za mu yi wa kasidar fassara daidai da irin lokacin da muke da shi na kullum awa ɗaya da rabi kuma daidai da irin kwanakin da muke da shi amma idan muka ce za mu ba wa kowanne baiti haƙƙinsa na sharhi da fassara kowace matsala za mu ba ta haƙƙinta na sharhi da kuma a fassara to kusan ba za mu iya karanta wannan fasida da albarka cikin waɗannan kwanaki da awoyin da muka ɗebawa karanta ta ba saboda haka muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna gode wa wannan gida da familin wannan gida wanda suka shirya wannan kuma suka ga mu ce da shanshanta su zo ne wannan aiki karkashin kusurin zannin su da kyakkyawan zaton su da muna musu godiya muna musu fatan alkhairi kuma muna wa mai wannan gida a alaji salim musa madini addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya isar da ladan kowanne harafi da za mu karanta cikin haruffan wannan kasida cikin mizani hasanatinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mishi da alkhairi kuma wannan gida din sun suka shirya abu irin wannan ba ba ko bane gada suka yi a wajensa saboda kowa ya san irin gudunmuwar da shi ne gidan mai zawiyar ya baya duk wannan abin da muke yi muna ɗaura shi ne a kan inda su suka tsaya ba wani abu ba ne sabo sannan kuma ba dan mun same su ba suna yi to ba zai yiwu mu ɗaura daga inda suka tsaya ba saboda haka Allah ya saka musu da alheri kuma mun ji daɗi idan muka waiwaya muna ganin malamanmu da mukaddamanmu da shehunanmu musamman cikin su akwai malam shehu nabihi wanda ni a gona ɗan gida ne ɗan zawiya ne domin kusa ne a zawiyar ta maulana shehar muhammad ibrima illa iyaka kawai kaduna ta kwace mana shi saboda haka ga kuma iyayen dattawan waɗanda suke nan dama da shi duk mun ji daɗi da ganin su a wannan zama kuma muna jin daɗi su ci gaba da zuwa muna ganin su har mu gama wannan zama Allah ya saka musu da alkhairi da mana da tsawon rayuwarsu da farko ba za mu buɗe karatun da tarihin Maulana Sheikh Ibrahim Niyas ba a bisa al'adan karanta littafi a bisa tsari da al'adan karanta littafi to ya kamata a san mai littafi gabanin a karanta littafi kasancewa malaman nahu suna cewa al-mu'arraf la yu'arraf duk izini wanda yake mu'arraf ne ba a ƙara arrafa shi barbatar ukra to saboda haka maulana shehu ibrahim ya a wannan gu sananne ne kowa ya san shi ba a bukatar ashe dan kaza aka haife shi ga abin da ya aikata ga rayuwarsa ba a bukatar wannan saboda an riga ya an san shi illa iyaka za mu iya tsokaci mu ce an haife shi a miladiya na da shekara dubu ɗaya da ɗari tara cikin adadin da yake nuna cewa shi ne mujaddadi na wannan karni wanda kuma daga haihuwarsa zuwa yanzu to muna da kusan shekara a ɗari da goma sha takwas ko kusan goma sha tara to saboda haka wannan shi ne abin da za mu iya faɗa a kan wannan tarihinsa kuma shi wannan littafi ko manzuma da aka kira ta ruhul adab a asali ruhu a larabci yana ɗaukar ma'anoni da dama za mu iya bayarwa a takaice a maka ce ru'a a ruhu yana ba da ma'anar rai ma'anar rai shi ne abinda idan ya rabu ga gangan ciki gangan cikin baya motsi shi ne ruhu sannan ruhu yana ba da ma'anar ran rai din ma'anar ran rai shi ne idan ruhi din aka fitar da shi a cikin gangan jikin mutum to shi kan shi akwai ruhin da yake sa yake rayuwa a barzafi an gane misalin wannan shi ne yanzu kana rayuwa da ranka ne idan aka cire maka rai ka mutu kenan to amma a zahira a barzak kana nan to a barzak a zahira din da wanne rai kake rayuwa wannan ran da kake rayuwa shi ma ana ce mishi amma a tajawuzan ne ba hakikatan majazan ne ba hakikatan ba sunan da su baya suke kiran wannan shi ne shirku shi ne shirku kenan shirku din shi ne ruhi ran da ruhi yake rayuwa da shi bayan mutuwa shi ne shirku sannan kuma a ruhu shi ne shi ne ruhin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauko ya saka wa annabi Isa alaihi salatu wasalam wannan ya bambanta da sauran arwahu wanda waɗanda aka ɗauko aka sawa cikunkuna domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kalimatu alqaha ila maryama sai ce wa ruhu minhu sai ce wa kalimatu alqaha ila maryama wa ruhu ba sai ce wa ruhu minhu wannan ruhu daban yake da irin ruhin da mu aka busa mana muka zamanto rayayyu daban yake da wannan wannan shi ana ce mishi ruhu sannan shi kuma a ruhu din lakabi ne na shi annabi isa alaihi salatu wassalam lakabi shi abin da aka ɗauko aka sa mishi daban sunan shi lakabin shi daban aka ce a ruhu ana nufin annabi isa alaihi salatu wassalam kamar yadda a ruhu yana zuwa da sunan mala'ika jibrilu kamar yadda dukkan mufassirin suka fassara تنزل الملائكة والروح فيها تصدر الروح أنا ملائكة جبريل عليه السلام ضد المحققين لكن سوفا يسنا شيوا من ذا الله صلى الله عليه وسلم حتى أوت آية علينا شيوا نزل به الروح العليم على قلبك لتكون من المنذرين الروح العليم في ملائكة جبريل sannan kuma idan aka ce a ruhu a kowane abu rushinsa shi ne abin da yake da amfani tataccen abu da Allah da wannan ma'anan ne ko da ma'ana na farko aka kira wannan littafi ruhul adam cewa wannan littafi a tamkar ruhi yake ruhi a gangan jiki yake yadda ruhi a gangan jiki zai zamo sababin rayuwar gangan jikin to sannan wannan littafi zai kasance sababin rayuwar ladan rayuwar ladan ya zama to isti'ara ce tasiriyya ko isti'ara ce makaniya wanda abin nan karinarsa kuma taba'iyya ta wannan hanya ya kira wannan lissafi da suna ruhul adab haka ce kuma al'adabu wanda shi ne mudafu ilaihi ruhul adabi wani fanni ne ko wani babi ne cikin sufanci wanda ake ce mishi al'adab ko kuma a ce al'adab al'adab su ne abubuwan da suke gyara ibada suke mayar da ibadu su kasance kyawawa gwanin sha'awa wannan shi ake cewa al'adab jam'in al'adab wani fanni ne na musamman na tufanci a kan wannan fanni ne al'imamun bukari ya rubuta littafin da shahararre al'adabul mufrad al'adabul mufrad na al'imamun bukari a kan wannan fannin ne ya rubuta kuma za ka na tsintan babi cikin littattafan hadisi cewa babin adadi ko kuma babin adadi ko kuma kitabun adadi to suna magana ne a kan wannan misali aka ce ladabi shi ne za ka iya yin zikiri misali ba ka da alwala amma ladabi ko shi ne ya kasance da alwala za ka yi kamar wannan ne karkashin ladabi ne aka gina mas'alar cewa jauharatul kamali bai halitta a karanta ta ba sai da alwala karkashin wannan ilimi ne sukutun ne zaman kansa wanda ke matsayin wani babi cikin babu kusan ilmi tasawuf ake cewa al'adar shi kuma al'ada wannan shine bayani akan asalin unwanin da shi maulana ya ba wa wannan littafi kai tsaye gabanin mubara tasidar ya rubuta ta ne a bahar badar saboda duk lokacin da za ka karantar da littafi wage to saboda masu karatu kada su samu kurakurai wajen rera bai dukan wannan kasida to ya kamata su san baharin wannan wannan kasida ɗin saboda duk kasidan da za a rubuta dole ne kasida ta kasance tana da bahari duk kasida ta ba ta da bahari ko kasidarta ba a bayyana arubinta ba ba a bayyana zarginta ba ko kuma ba a bayyana safiyarta ba to wannan ba a ce mata kasida a larabci nasari ne magana ne haka kawai aka datsa shi tafiya aka raba shi magana ne haka larabci kawai a datsa shi tafiya a raba shi ne amma ba za a ce ma kasida ba sannan buri كما أشي البحر الطويل كما أشي البحر البسيط كما أشي البحر المجيد أشي البحر الفتش إنه بحر المضارع إلى إرنسو هو بح- بحر السريع إنه منسعي ولا بحر وليني su goma sha biyar wanda wanda ya kirkiri ilimin arudu ya samo su a cikin baɗin wake-waken larabawa tun gabanin musulunci da bayan musulunci sannan ɗalibi shi الإمام الأخبر شيني يكي كيري ويسامو تبهري تايا وتأكي شيما البحر المتكارك في بحر تكتت الشيخ ومشا شدا شاد يرنا خليل واجب علم الأعروض سنكم أي كمنا الماضي إن شاء الأخبر تشتمل أن بهوري مولانا شيخ إبراهيم نياز يأتوا تبهرين دا يشهر ya shahara ana ya shahara ana nazzama ilimi da kasidu a kai shi ne bahar wajen sai ya nazzama kasidar kamar yadda aka saba in ka duba irin su asiya ibn malik irin su asiya suyuti ko na nahawu ko asiya suyuti ko na ilmul asr da musala ko kuma irin su abin a su al'imriliya ko irin su jirgin galibi su bin ashu za ta zo ta same su an wallafa su da wannan ba'ari dalili saboda yana da sauki saboda saukin sama ake cewa wai abin nan kimaru shu'ara'i ma'ana duk wanda duk wanda iya larabci zai iya nazzama kasida a bahar wajen kasancewa jawazatin wannan baharin suna da yawa sai abin da ka ga zai shiga tafsirinsa ko warwatarinsa to za ka yi shigo da shi cikin wannan bahari masu ilimin aruku duk suna fahimtar abin da zai faɗa kasidar ita ce mustafilun mustafilun mustafilun a sabrun baiti sannan mustafilun mustafilun mustafilun guda uku a ajin baiti idan aka ce sabrun baiti shi ne gefe na bangaren dama na baiti aka ce ajizul baiti shi ne bangaren hagu kenan an raba kashi biyu kenan sannan kowanne kowace kasida tana da arudu tana da zarbu amma wannan wannan bahari bahar rajas ba a lazanta mata da wani arudu takamanne ko kuma zarbu takamanne ba saboda arudin wannan bahar din da zarbin zarbin sa kowanne jihadi na shiga jihadi da jirkitar da su wani na ɗaya daga cikin abin da yasa ya zama so yana da saukin rubuta tafida musamman ga mai koyon ilimin abubu kenan wannan mustas idun din nan guda uku a sadur guda uku a adad akwai abubuwan da suke shigansa wanda ake ce ma jihadu jihad ko ake ce ma ilal suke canja lafazi daga lafazin mutasirin zuwa wani lafazi daban misalin mutasirin da zihabi yakan iya kasancewa mafa'ilun jisuri yakan iya kasancewa mutasirin yakan iya kasancewa mutasirin misali to ire-iren wannan shi ake cewa zihabi kenan wanda ƙwararru waɗanda suke kabila da wannan bahari to za ka samu jihafar suna karancin shiga cikin baitukan da suka rubuta a wannan bayan musamman ma shi wannan kasida kasida ta ruhul adali wanda wannan yana nuna mana a ɗan wannan shekarun da maulana ya nazzama wannan kasida shi kwararre ne a wannan ilimi a ilimin abu ilimin kafiya wanda yana ɗaya daga cikin ilimomi masu wahalan gaske wanda har suna cewa ya fi ilimin nahun wahala saboda wahalarsa a wannan yan shekarunsa shekaru goma sha ɗaya wanda ya rubuta wannan kasida to sana'arsa tana nuna cewa shi ƙwararre ne a wannan ilimi na ilmin arofin shi yasa bihafa suka yi karanci a cikin baitukan da ya sama yake cewa a wani bari ihida wa ashirin na sana ma'adiratun makudulatun mustahsana yake cewa matasa masu shekara shekara ashirin da ɗaya to ina ba su uzuri kuma uzurin ina fata zai kasance karfafe ne uzurin kuma ina fata zai kasance kyakkyawan uzuri ne abin da yake nufi da wannan ya ƙaro gare ne ga yara matasa masu shekara ashirin da ɗaya ga abokin su sa'an su da ya da irin wannan shi ne ma'ana shekara ashirin da ɗaya kenan can ƙarshe za ku zo ku karanta wannan baiti haka ne ke cewa wala ya kuwan karfi zazin kawuni tsagiran titi da ashe tsagiran cewa kada kasancewa na yaro ne ɗan kankani matashi kuma yana rayuwa a garuruwan ajamawa a afirka yake rayuwa bakin mutum ne shi wannan ya rudar da kai ya hana ka haddace wannan kabila ya hana ka amfana wannan kabila saboda haka maulana yake cewa ya kofi ibawadi nurajin haji abdul ilahi abdul ilahi fadri da wahaji ya kunu fi mubarazi ne wanda ajiyofi waukunsa asali ne idan a babu ne aka mayar da shi ya zama to alif za ka ce kala alif din kala wannan wawu ne in ka dawo da shi mudari ya kunu alif din sai ya juye asali asalinta ya zama to wawu ya ce ya kunu ne saboda daga kan inda ya ce nasiha sun minni dinnan har zuwa ƙarshen ƙasidar gaba ɗaya za su zamo makulul kauni na wannan ya kuru da saboda ya kuru din filin zarihi ne ibrahimu ibrahimu wannan sunan shi ne wanda wannan suna ya zo a wurare 63 a cikin Qur'ani mu 63 a cikin wurare 63 nan rajin sittin da uku shi ne talatin da uku shi ne a al'imam isha a riwayati ali bin amir ashami ya karanta da ali ɗaya daga cikin dugogi guda biyu na wannan suna shi ne ibrahim misali an samu ibrahim guda goma sha biyar a cikin suratul bakara duka gaba ɗaya na cikin suratul bakara isha ali bin amir ashami yana karantawa da ali misali wa izib wa izib tala ibrahama rabbuhu kago wa ausa wa ausa biha ibraham haka da ali haka wurare guda talatin da uku sauran ragowar wurare guda talatin da uku kuma ya wafakawa sumhurul kubra ya karance su da ya ma'anar wannan kuwa shine akwai lahaja guda biyu a wannan suna ibrahim da ya akwai ibraha bayar da yaɗin ya zama du'ali saboda so tari ya da ali sukan canjuwa sukan canjuwa asalin sunan da ake kira shi a yaren suna wani shi ne farhamin farham ya ɗauko asali ne da lafazin ibrahim kamar yadda a cikin bible na suna annabi ibrahim yana zuwa ibrahim ibrahim haka a cikin talmud ko a cikin attaura da adadin ke zuwa to shi ne ya kuru ibrahim fa'idin ya kuru din kenan ma'ana maulana sa'adatu ana wa shekul islam ibrahim yana cewa najidul haji najid shi ne ɗa shi ne ɗan alhaji alhaji ɗin lakabi ne a jari ba lakabi ba ne arabi ma'ana ajamawa duk mutumin da ya je aikin hajji ya aiwatar da aikin hajji suna kiran shi alhaji wanda asalinsa alhaji ne alhaji ne saboda ismul fa'ili ne na hajja ya huce ma'anan alhaji in kai sabbi idgham alhaji in kai idgham shine alqasid wanda su kuma a gun ajamawa mutanen afirka ma'anansa shine wanda Allah ya arzuta shi da zuwa aikin hajji har zuwa ake ake ganin sa saboda lokacin yana da wahala a kafa ake tafiya alhaji alhaji ɗaya ku ne a cikin mutane za ke samun gari babba ba kamar wannan ba alhaji ko ɗaya saboda haka lokacin sunan ya shahara a afirka sosai yana cikin alhaji in mace ce alhaja wanda lakab ne a jami ba a rabi ba ne to shi ne نجل الحاج عبد الإله عبد الإله wannan shi zai nuna ma maulana shi abdullah ya shi ya samu ya ji ya yi aikin hajji saboda haka ya shahara da wannan suna sosai ake ce shi alhaji abdullah fiye da ashir abdullah a wannan lokaci ya ce abdul ilahi ne yana ma ishara zuwa ga asalin allahu abun wa'inda suke cewa mushtaqi ne saboda wasu na cewa sunan Allahu yadda aka gan shi Allahu nan haka yake shin da ga san saboda duba Allah subhanahu wataala ba shi da farko ba shi da karshe shi kuma istidaki yana nuna maka asalin inda aka samu suna ne saboda haka shi ba wai ya rajja cewa Allahu din ba mustaqbali ma'ana babu inda aka samu shi wadanda kuma suka ce mustaqi ne wasu suka ce daga aliha ja'alahu min babu sariha yasrahu ma'anar wannan kuwa shine kace aliha ma'anar ta shine ya bauta ja'alahu yana bauta a wannan ne aka ɗauko al-ilahu al-ilahu da wazanin da wazanin shi'al shi'al a wazanin shi'al wazanin da yakan zuwa isiri yakan zuwa jansi yakan zuwa masari daga wannan aka samu ila ya ka ce al-ila ya ka ce al-ila to sai aka cire hamzan idan sai lamu guda biyu suka haɗu sai aka yi idgami sai zamo Allahu a asalin aliha ya alamu wasu kuma suka ce daga alaha ya alamu ne min babi fataha ya tafu wasu kuma suka ce daga laha ya duhu ne ma'anar laha shi ne ini ta gaba an kira shi Allahu ne saboda shi gaibi ne ba wanda ya taba ganinsa ba a ganinsa kenan in ma min aliha ya alahu min ba bi fariha ya famu wa in ma min alaha ya alahu min ba bi fataha ya famu wa in ma min laha ya ruhu kenan wanda su ne muhimman kauli waɗanda suke cewa mushtaqi ne amma kauli sahihi shine kaulin su ba wani cewa sunan Allah Allahu dama can yana nan babu wata kalma cikin kalmomi na larabci wanda za a ci a wannan kalman ne aka samu wanda ido saboda sanin kowa ne da hajjaji dubobi din hawali sai da aka samu masu magana da yare aka samu yare kenan da hajjaji lugar hawali to saboda haka idan aka ce sunan Allah an ɗauko shi daga wani abu hadisi wannan zai nuna maka kenan za a ɗauko hadisi ne daga hadisi shi kuma Allah sahihu ne wannan ne malamai suka rajjaha cewa suna Allah Allahu ba mustabbari haka dama yake shi sa Allah yake cewa hal ta'lamu lahu sabila to shi ne abdul abdul ilahi ya ce abdul ilahi ne saboda wannan sai ya zama daidai kashe in yake a yake abdullahi wazanin da yake bukata a musaffin musaffin sun ba zai zo daidai ba ka ce abdin abdin zai baka musaffin ila zai baka ido shi ne musaffin kenan inda za shi abdullahi ba zai bada wata mutane ba shi kuma kamar yadda na gaya muku yana iya kokari ya guje wa jihabar a cikin wannan tafsira in abdullahi bajri al-wahash asalin badar shi ne farin wata sha uku da sha uku da sha biyar a kwanaki uku nan ana ce shi ba ba kafin wannan kwanakin da bayan wannan kwanakin ba a ce shi ba ba sai ji a ce shi hilal ko a ce shi kama a gan hilal farko da ƙarshe kamar kuma a tsakiya wanda sha uku da sha uku da sha biyar alwahasin yana nuna haske wanda yake yake kowane abu ne yake da haske in ka taɓa shi da zafi kamar wannan kwakwa shi ne alwahash kenan wanda mubalaga ne kamar da yasa cikin Qur'ani wa ja'alna siratan wahada siratan wahada asali rana ne ake ba da sifa ta wahada kasancewa tana da haske hasken kuma yana da zafi a nan kuma badar sun farin wata ne farin wata ne ba shi da zafi sannan maulana sai ya ya sifanta badar din a nan da alwahad a nan dalili wannan sunaye guda biyu ne ɗaya sunan ya fito ɗaya sunan kuma wasu mutum yake nuna shi an gane misali wannan kamar ya ce abdul ilahi بدرنا وشمس وشمس و و وشمسنا الوحاد تماما ولكن وشمس بدرنا الوحاد وشمسنا الوحاد شمس مؤنث وكنا سيكون شمس saboda badar din yana nuna shi sannan wasu na alwahaj din da aka bawa na badar din zai nuna wancan shamsu din an gane kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa dhkuri isma rabbika wa tafattal ilayhi tafsila yace wa tafattal ya kawo fi'ili da wajen fa'ala a wa tafattal ya kawo fi'ili da wajen tafa'ala ya kawo masdari kuma da wajen masdarin wajen fa'ala lokaci guda tafa'ala tafa'ala duk an yi amfani da su shi tafa'ala an yi amfani da shi a cikin fa'ala kuma an yi amfani da shi a masdari kamar wannan ne to saboda haka ne wanda bai san a tauhidi ba da ni ba yake iya cewa akwai kuskure cikin wannan larabcin saboda an sifanta badar da wahad alhali badar kuma ba wahad bane kamar nuru ne nuru ne da biya haka ce nuru haske wanda ba shi da zafi haka ce biya ko haske wanda yake da yake da zafi يسأل الله سبحانه وتعالى كشيوا وهو الذي جعل الشمس ضياء يشي والقمر نورا الشمس يشي ضياء سبب هنا لذات إن أنتبه والقمر يشي نورا سبب لباس لذات كما روى النبي سبب ذلك أنا استعاروني لجلابي مولانا يا أيكتا استعارة تفرقوا يا شبها يا شب يا شبها الشيخ الحاج عبد الله إياس دخل sannan kuma ya shabbaha shi da shan abu guda biyu kenan ya shabbaha shi da fadar ne bangaren ilimi shi ilimi ya shabbaha shi da shan ne bangaren jihadi sa saboda maulana ya yi jihadi ya yaki turawan faransa wanda a dalilin wannan har yayi hijira zuwa ga ƙasa ƙasar makwabciyar ƙasarsa shi ne geni sannan kuma daga baya suke sulhu da shi suka zo da shi saboda zafinsa zafin jihadinsa aka shafa shi da shan da kuma sanyin iliminsa aka shafa shi da badar kenan a nan badar ɗin asali mushabbahu da shi wanda shi abdullahi ko abdullahi din shi ne mushabbai an cire adabu tashbihi ne saboda mayar da wannan tashbihi ya zama ko a tashbihul bane daga nan kuma ambatan lafazin alwahaj kuma tashbihin ya tashi a tashbihin sa ya dawo isti'ara kenan wannan isti'ara in ma kace tafrihiyya ce wa in ma kace makaniyya ce qaribata tabaiyya wanda duk yawan da ya karanta ilimin balaga zai gane me ake nufi to shi ne yace min ba'di billahi thumma alhamma lillahi bi sawmi al-azim al-majid min ba'di min ba'di billahi yana nufi min ba'di lafzi billahi anan bismillahi kan mudafu ilayhi ne kuzi da lafzi saboda fa zai yiwu وبدني مضاف أباين أسام الجملة أشياء بسم الله فأت مضاف لي بسم الله مضاف إليه ذا أشياء بعد أشياء من بعد بسم الله ومن بعد بسم الله من بعد بسم الله ومن بعد بسم الله ذا أتخطأ حمزة الوصل أما تلك من بعد بسم الله هنا نفسي من بعد نفسي بسم الله بعد المضاف إليه sannan mudafun ilayhi din mahdhuf ne muqaddar shi ne lafzi sannan wannan mahdhufi muqaddar shi kuma wani mudafun ne sannan bismillahi mudafun ilayhi ne lakin kusi da lafzi wannan shi ne iradinsa ma'ana bayan ya faɗi lafazin bismillahi din bismillahi din kuma shi ne shi ne jaru da zururun muta'alliqun bi mahdhuf ma'ana kace bismillahi da sunan Allah وبدل جار ومجرور حرف الشر إبا زائدة بني دون لي كلمة مش متعلق مجرور لكم الضرب دون لي كلمة متعلق shi kuma da a kawo ta'allaku ba a nan aka ce bismillahi shi yasa aka yi sabani abin nan muta'allaq din shin fi'ili ne ko ismi ne wadanda kuma suka ce ismi ne wadanda suka ce ismi ne sun kafa hujja da aya ta cikin suratul naml wanda kuma suka ce a zikiri ne sun kafa hujja da aya ta cikin suratul yunus ko suratul yunus suratul yunus wa qala rabbukum fiha bismillahi mujraha wa mujraha wa mursaha hadan irkabu bismillahi bismillahi bismillahi mujruhu muta'alliqun bi irkabu kenan irkabu din fi'ili ne تلك وهكذا بسم الله الرحمن الرحيم متعلق بفعل المحظوظ تقديره فيه اقرا بذكر الله هو ابدا بذكر الله wadanda kuma suka ce a'a da isini ne misali buga a ci ko gida a ci misali bismillahi ko kira a ci bismillahi wannan isini ne zaman ko mutada wannan bisini din jaro majrurun muta'alliq bi mazufin وجوبا تقديره كائن او صادم او حاصل اذا من سوق قبل المبتدا فسبب haka ne a nan aka ce an yi takdirin babu in ba bi lafzi bismillah shi kuma ism sai asali an dauko shi ne daga samayatu wasu kuma suka ce an dauko shi daga wadda ma yasi wadda ma yasi ne wadanda suka ce an dauko shi daga samayatu idan mutum ya daukaka da sunan sa ne yake daukaka saboda sama ya su sumunan ɗaukaka wadanda suka ce daga wata mai sumu ne suka ce sunan kowane abu alama ce da take nuna abin wata mai sumu wasu mantimatan alama ce na ake yi da shi ta aka yi saɓani a kan daga wanne daga ciki aka ɗauko shi ne in ba a jiji lillahi Allah mun riga ya mun bayani a kan wajen al'ilahu da ثم الحمد أنا ثم الحمد sun faɗin a kusace ainihin afasin a alhamdulillah ne zuwa ga bismillahi amma ba kai tsaye ba zuwa ga zafin da muka kaddara asali min ba'di lafzi bismillahi thumma lafzi alhamd haka ne bayan huta lafazin bismillahi sannan kuma huta ko karanta lafazin alhamdulillah ya ce alhamdu ne a nan da jarra saboda bai kawo lillahi din ba sun alhamdu inda ya kawo lillahi din kamar yadda azizini ya kawo bismillahi to zai ce sun alhamdu zai ce shi ma ya kasance mudafin ilaihi ne bi mudafin mukaddar kuɗi da lafazin ya zama to haka amma tun da ya fiye lillahi ne da sun malhamdu kawai asalinsa shi ne a wannan abin da nake zan zo faɗa ɗin abin da zan zo na faɗa ɗin ɗin bayan na karanta bismillahi ne bayan na ce alhamdulillahi ne zan zo faɗi wannan abin da zan zo a faɗa ɗin nan sai ce sun malhamdi lillahi sun malhamdi lillahi ولله إن الجنس ذاك جوز جرة ثم الحمد لله في إراد مبادئ وكجوز رفعة ثم الحمد لله فماذا كتير بسم الله إذا قلت ثم الحمد لله الحمد لله ليس الشيء مضاف إليه أما قصيدة له وكما يدعى وكبدأ أبا بالطول والنصيفة جيد الله ما أبايا قولي وأن wanda yake bi tsawon a tsawon shi ne yalwatacciyar ni'ima ko dukiya kuɗi ne yawa shi yasa ake fassara alƙawar da ma'ana na alƙawar kenan kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ghafiru santi wa qabilu tawbi شديد العقاب بالقول كمان هكذا كده ومن لم يستطيع منكم قولا ومن لم يستطيع منكم قولا أن ينكح الحسنات إن القول توفي بالله كما يوتشياك معنى الله سبحانه وتعالى بالقول العظيم wanda yake da fadala fadala ko ni'ima wanda yake da girma al'azim din sifa ce ta alƙawlu ba sifa ce ta biyu ba saboda bidin ba a ba ta sifa saboda a suna akwai sunan da zai zama to sifa ya zama to mausufi amma akwai sunan da kuma zai zama to mausufi ba zai zai kasance sifa ba ko zai zama to mausufi amma ba zai yi a ba shi sifa ba القول به العظيم أنا العظيم المجد أنا المجيد المجد المجد شيء مضاف إليه إلى العظيم a cikin wata aka sa wa mudafin din al kasancewar izafa din tafiya ce idan izafa ta kasance tafiya ce za ta tashi daga kununin kalimomin mudafin abin da mudafin ilaihi zai kasance tamkar ba a yi izafa ba ne shi yasa yake lillahi bi tsaunin azizin latti العديم البدي العديم مضاف البدي اسمه مضاف إليه wanda yake da baddu shi ne girma da daraja mai girma to shi ne kenan lokaci guda al'azim sifa ce ta asauru sannan a daidai lokacin kuma al'azim mudafin ne al-bajri mudafin ilayhi al'azim din asali zai kasance tamkar fi'ili ne na albajir kamar ya kace abin nan bisaunin lafi a kuma bajir bisaunin lafi a kuma bajir mai fasala mai ni'ima wanda majajinsa darajarsa girmansa ya girmama kamar wannan ne saboda haka ya zo a matsayin fi'ili ne shi yasa aka kira shi idafa ce lafiya مقول قول فيه نصيحة مني إلى إخواني معنى والشيء فيه أجد مولانا سعادة الأنام يفدا شيني يقول ينا شيمنا ينا فدا شيني نصيحة مني وتنصيحة شيء مسمى لك جري إلى إخواني أي كائنة أو حاصلة أو صادقة إلى إخواني سمو النصيحة مبتدأ آه وجوز وجوز وجوز الابتداء به قومه موصوفا كما شوى من نيت الصفة شيئا نصيحة saboda baya zuwa ismi na kira a mayar da shi ya zama ko mubtada kamar da ibn malik asiya sai yake cewa wala yajuzu bi wala yajuzu bi ibtidadi na kira ma lam tuhidda inda zaidun najra kamar yadda ya faɗi haka anan nasihatun na kira shi kuma mubtada ce me yasa saboda jinni din jinni din sifa ce ta nasihatu wannan sifa ta mukaddara ita ce ta jawwaza ta halalta wannan na kira ta kasance mubtada asali nasihatu ka'inatu sannan idan ikhwani kuma jarun mabdurur muta'alliq bi ma'zuf wujuban تقديره ثابتة أو كائنة خبر مبتدأ idan kana da takdiri guda biyu za ka kaddara bayan nasihatul sifa sannan za ka kaddara za ka kaddara wata sifa ɗin ta zamanto kabar musada takdirin sa nasihatul ka'inatul dunni ka'inatul ila ihwani wata nasiha ta tabbata wata wata nasiha ta musamman wacce ta tabbata daga gare ni to wannan nasiha kuma ta tabbata zuwa gunkan uwana ɗan uwansa zuwa ne tijaniyawa ke ko yana nufin ɗan uwansa musulmai gaba ɗaya a lalumumi wacce nasiha ce shi ne faltun cikin farika ta tijani in riko da ɗarika ta mulana shek ahmad tijani ya ce falsun teku ne asalin sa falsun teku a nan yana nuna maka ja'izi ne fi'ilul amri kamar yadda shi mubariki ka jona mishi lamun amri yadda mas'ala ce khilafiyya tsakanin malaman farko amma shi ya nuna mana ja'izi ne ma'ana mai kuka ce in teku in teku misali ko an teku sai ka bar filin amurka ka dawo mubari in ka dawo mubari sai ka kaddara zamu amurka kamar yadda an karanta kira a shaza inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a kun bi fadlin lahi wa subhanahu wa bidalika fadhkuru a wata kira a shaza shukur sun karanta wa bidalika fadhkuru amma irin wannan larabci cikin mubari bai ta musaka ba a jona masa damkan bai zo a cikin Qur'ani ba. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa malamai suke sabani amma ba dalili ba ne. Abin da ya sa ba zai zama ba dalili ba ne ba dukkan ijabatun da bai zo a Qur'ani ba ne za a cikin ba da ita ba. Ko kuma wata lahaja da duk wata lugar da ba ta zo a cikin Qur'ani ba ko tauhidin da bai zo a cikin Qur'ani ba a ce ba karɓaɓɓe ba ne ba ba sahihi ba ba sahihi ba ne wannan ba gaskiya ba ne saboda haka akwai shawahidi da suke tabbata abin larabawa ja'izi ne kana musababa ka bar fi'ilul amri na asali ka dawo bariki mai ta musababa ka jona mata ba wannan ja'izi shi ne falsun shiku falsun shiku abin da ya san shi ya ba asali ya dawo nan abin da muka bayyana ɗazu abin da itimamin bai shi cike tattaba'i da bai fice farkon teku zai ba ka menene zai ba ka mustar zulumi farinda zai ce fan teku ba fan teku ba zai ba ka mustar ba fan teku zai shi da asalin cikin amurka aka bar shi aka ce farkon teku saboda da cike asalin bai da ake bukata ta tsira shi ne mustar zulumi فلتمسكوا طريقة التجاني أكثر طريقة الطريقة تتا مؤنثات سبول جنين سبول ولن تاكل يمكن أكثر تاكل مؤنث لي ولن يتي سماعي أكثر المؤنث سماعي شيني مؤنث ولد باشد علامة تتا wanda shi ne a nan ne ake gano wanda ya iya larabci da kuma wanda bai iya larabci ba alhamdulillah maulana sheikh muhammad prima ya rubuta takardun da duk duniya ba ta rubuta al-mu'annasat as-sama'iyya wanda ya yi idraki ibn al-hajj wa abin da ya rubuta ibn al-hajj ya rubuta al-mu'annasat as-sama'iyya maulana da ya ga kasida yace ai mu'annasat sama'iyya wanda bai kawo su ba in ciwon da ya kawo su للاستدراك يكاو المؤنثات السمعية الشهسئين الشهسئين من الشيء بيكاو جدا ما دمي مكا بأسنسا سندوبا بسيقو مبا وانا جدين ما شوى مولانا الشيخ محمد بريما عالمي من أعلام اللغة هو ده وانا القبيلة ابن حاجة يوم تباين فأنسى مكاكا كاكا بعدما النحو الجيد من الصف للغة كثم لون من قبيلة ابن حاج تشيكم sun san da masu hatta su karanta sun da cewa kawai ta banda wanda ibn hajji ya kawo din ba ba wannan za su sama ayyuka cikin su akwai su ibn mali irin su ibn hisham sanannu ne akwai irin su suyudi da irin su abu hayyan ne sun san su malamai gaska gaska na nahawa wanda ake cewa su yi bawai mutum zamanin sa ba na baya baya ma akwai uwa uba a kullayi gwardo shi ma ya ga tafiyar ya gasa amma maulana da ya gani shi to ai al-mu'annasat sama'iyya wanda ba a kawo ba kabila da ibn hadi sun ciya shi ne rubuta wannan kabila mun ta hakikin wannan kabila mun buga yana da yawa sun su ban samu تشيري على كشيطين مؤنث من سماعي saboda haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa khalidi da fiha abun abun illa tarika jahannama khalidi da fiha da shi illa tarika jahannama khalidina fiha akwai kuma yadda yake cewa ila tarikin mustaqim ya zakara shi ya mai da shi zakara inda mu'annas ila tarikin mustaqim nan kuma khalidina fiha mu'annasan kuma tarikin mustaqim zakara saboda haka jami'i da za ku kashe yana mu'amala da kowanne daga cikin cikin waɗannan washi mu'annafi ko muzakkari a cikin maganganunsa da zai zo a nan gaba gaba da shi ne kwaltun shi ko tsarika da tijani tsarika tsarika mahadin sadri wa ridwani usisa bi sunnati wal qur'ani a wata nuska usisa bi sunnati wal qur'ani wannan nuska na wal qur'ani akwai ta mafuta amma yawanci lokacin da aka buga za ka ga rubuta wuce sabi sunnaci wanda wanda yin ma'anin su ɗaya ne a nan tarika ɗin abu bayani na tarika ta shijani a can ya ce tarika ta a nan kuma ya ce tarika ya cire ta ɗin ya cire ta ɗin kuma ya mayar da shi zakari ya ce kusita bai ce kusita ba saboda bayanin da muka yi ana zakkarawa ana annasawa ya ce tarika ne da na saba abu bayani yana ce ma bayani wancan tsarika da ya ambata ne kamar ya ce kan tuntiku tsarika mahabin fadri kamar ya faɗi haka ku yi riko da wata tsarika ta tsantsar fadala tsarikar ta tsantsar fadala ne aka ce fadala ma to abu ne wanda ba a san iyakarsa ba balle a sifanta shi da mahab ma'ana fadala fadala ce tura tsantsa cikin wannan tsarika abin da ya samu rana yake wannan tsarika tsarika ce ta fadala tsantsa kasancewar ayyukan kaɗan sauran da su zaga suna da ayyuka da yawa ayyukan kaɗan kuma ladanta kuma da yawa sannan an dubo ababe muhimmai daga cikin abubuwan da ake gina ɗariku ake surutu da su aka gina wannan tsarin kafin wanda ya hada da tasbihi ya hada da karatun qur'ani ya hada da istighfari ya hada da haidara ya hada da salatu annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda uku kowanne ne zaman kansa ne wanda kai riko da shi a matsayin tsarika za ta kai ka ga Allah tashe shi kwat za ta kai kai ka ga manzo su salama to cikin wannan tarika aka same su gaba daya wannan wajibi ne na cewa ita tarika ce ta tsantsan fadala ke sannan kuma wani wajibi daban duk tariku in tarika aka ce tarika ba mujarrabin zikiri ba zikirin da ka karɓo da izini zikirin da ka karɓo da izini da sharuɗa shi ake cewa tarika in kuma zikiri ba ka karɓo ba da izini ko ka karɓo da izini ba sharuɗa to in kai wannan zikirin ko wurin sunansa zikiri shi yasa da yawa mutane suna zaɓen su yan tijaniya ne amma ba yan tijaniya ba idan aka bace ɗarika tijaniya gaskiyar lamari sun zakirai ne ba tijaniyawa ba saboda ana cewa بين الطريقة وأموم الذكر أموم وخصوص من وجه فكان أكيد أن أنت ريكاني هو ذاكر أقول أموم وخصوص معنى شيء وكل تجاني ذاكر وليس كل ذاكر تجاني جب تجاني ذاكر saboda yana bayani yana sahaji yana aikata amma ba duk wanda yake zakiru ne da tijaniya misali kaka ji wanda tijaniya ba izini ba izini to ko da kana wuce da ta aka ce a yi ka ciki wa idan sharuɗa kai zakiru ne ba tijaniya haka nan ko da inda za ka karɓi gare ka tijaniya da izini kuma wurin kana yi amma sharuɗan da aka shimfiɗa maka ba ka yi ma kai za ki yi ba da shi jani ba za ka zama ko ba shi jani ba sai ka yi wurfi ka cike sharuɗan wannan wurfi sannan kuma ka karɓa da izini sahihi mutabar abun wanda yake da izini sahihi mutabar kuma sanadin shi mutasil ne idan mutane shi a hamadiya ba da mana ba da da wannan ne za ka zama to bashiya ne to shi yasa a nan yace sun sun fito tsarika ta tijani yayi yayi ibaba tsarika din zuwa ga tijani to ma dama sanadin bai zama mutuncin ba ne zuwa maulana shi a wata shigan ba a cewa tarikas ba saboda ta yanke a wannan sanadin ya riga ya yanke a hanya to shi yasa yake tariqa mahadu kadi sannan abin da da yawa mutane ba su gane ba bambancin tariqa da zikiri zikiri kowanne musulmi in yi zikiri yana da nada kowane musulmi ya yi ibari za ba ya dada ya yi hajjada za ba shi dada ya yi salatin za ba shi dada amma wanda yake yin zikiri a matsayin sa na tareka to ladan da za a ba shi ladan fadara ne ba normal normal lada ba saboda lada kashi kashi akwai man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wannan kowace musulmi ya yi aikin dada guda ɗaya za a ba shi dada wannan kowa da kowa ne ba bashi gane da kuma bashi gane ba ɗan ɗari ka da ba ɗan ɗari ka shi kuma wanda ya kalli wannan murfi da izini yana yin murfin kuma yana cikin sharuɗan abubuwa uku nan suka haɗu to za a ba shi dada ne na fagara shi ne manzar da biyu kurikun ba farkon hasanan فيضائفه كفر يضائفه أضعافا كثيرة أضعافا كثيرة سنا باون يهزم عدد الشخص أقلا لا دان فضلا شيء غير بقر شيء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة wannan shi ne mafi karancin dadan fadala ma'ana idan ka ce astagfirullah a dazu ko astagfirullah al'azim wa billahi wa inna muhammadan a dazu a wazifa to a kallan ladan da za ba ka shi ladan da yake kuma in Allah ya so zai tsaura kan da yake kuma shi sai ce wallahi mu zuwa wannan mu ba afa kuma ba a san adadin shi ne fadala din ba a san adadin to shi kuma wanda bai yi wannan zikirin a matsayinsa na dariƙa ba to shi kuma wannan idan ya ce azabitin ba to za a ba shi dada noban nan ja a kan hasanar su fara ba shi dalilin wannan shi ne hadisin da al'imam musulun ya rawaito cikin sahihi hadisi da al'imam nawawi a cikin الأربعون حديثا النووية يكاو دون لفظ السماء فدون لفظ النبي مكان عشان تبع شين الذهب أهل التشهير في الأصول لنا تلكاوا مهاجرين suka zo kun manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce masu kudi masu kudi sun tafi da da tafi suna sallah muna yi muna yi sallah suna yi muna azumi suna yi suna ƴancar da saboda wannan riwaya da nake karantawa wa ya atakuna wa lan atik suna yantarwa ba na ba na yantar da bayi to shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya cewa ala u'allimukum yace ala u'allimukum yace ku koya muku ne ni da kaina ku koya muku wani abin da idan kuka aikata hijja hijja haka in za ku je شيء شيء زي سبحان الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر هو ثلاثين باين هو شباب هو يجمع سكوني suka ji labarin abin da manzo ya gaya musu su har su fara yi sai suka juyo su talakawan suka ce wannan abin nan da ta ce idan kuka yi shi za mu tsere ku za mu wuce su to su ma sun ci suna yi tunci sami'au tunci sami'au tunci da sai manzo ya ce zalika hukumar zalika yawa mutane suna karanta wannan hadisi ba sa har ma wani sun san cewa zalika fadlul lahi yuti man yasha'u din yana nufin masu kudin ne ya haɗa musu ladan kudin da suke kuma ya haɗa musu da ladan wannan tasbihi da su muhajiran suke yi su suke da fadala wasu suke fahimtar haka mun kuwa fahimta abinda manzo yake nufi yana nufin su waɗannan talakawa sun karbi wannan tasbihi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar talatin da uku kuma a harshen sa shi ya ba su da izini shi sai ala'u alaihi kuma su kuma ba da izini manzo ba su ba ci suke yi ci suke yi su duke suna yi sai kasance su da aka ba su da izini sai ake ba su gadon fadara a kasan sa dari bakwai sannan su kuma da suka ji suka ɗauka suna yi sai aka ba su noman lada shi ne na jihar da hasana ce ba su da su amfani wannan shi ne muhimmancin ka karɓi abu da izini abin wanda yake izini ke shi da wannan ne ladan dariƙa ya zama to ladan falala ba ordinary lada ba da wannan da wannan izini ne saboda haka ne kamar mutum ga kamar harkar aure ne da izini ko ba izini da izini ya zama aure in ba izini ba ya zama suna kamar wannan ne saboda haka inda idan abu ne wanda yake da muhimmanci ga mace domin haka duk wanda ya ɗauki istighfari salati haidana yana yi ba da sunan tarika ne izini ba za ba shi lada shi zakin wanda kuma ya karba yake da sunan tarika da izini ya bi sharuɗa to za ba shi lada matsala shi dan tarika ne ba shi ne saboda wannan dalili wannan hujja da muka karanta. abin da yasa maulana da ya ce tarika mahadin sadri ya ce wa bidwani saboda fasada din da yawa wasu suna inkari cewa babu wani abu ake ce ma fadala wanda yana ɗaya daga cikin abin da wani da ake ce ma mai gari ya rubuta project a da sunan tarjama maulana shan ibrahim ya shi ya yi inkarin wasu abubuwa cikin abubuwan da ya yi inkari har da fadara saboda so waɗanda ba san harkar tasawuf ba sun tafi cewa fadala ɗin wato kamar wani abu ne wanda su ɗan ɗarika suka yi wa kansu da'awa kawai suka so kansu suka da kansu a kan sauransu alhali abin da ake ce mafadala yana da asali ba cikin usulinsa shi ne a hadisi shahararre wanda imam bukhari ya rawaito a kitabu shawar wanda yake cewa man qara'a man qara'a qul huwallahu ahad thalatha marrat ko qul huwallahu ahad ta'adul thuluth al-qur'an in ka karanta qul huwallahu ahad zuwa sura tana daidai kamar ka karanta sulusin Qur'ani ne izu ashirin daga fakara zuwa izu na sauri in ka karanta sulusu wallahu saba kuma kenan ya nuna ka yi kasanin Qur'ani sanin kowa ne wannan layi fakara ne don menene saboda wanda ya karanta izu ashirin yawan wannan haruffa saboda manzo ya jingina ladan karatun Qur'ani da haruffa kowanne harafi ashir hasanat yace dam aqul alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf haka yace kaga ya jingina ladan karatun Qur'ani da haruffa ne ba wanda ya karanta sulusin Qur'ani daga daga bakara zuwa inna masabiyu misali to adadi bai nawa ya karanta sannan kuma wanda ya karanta kudu wanda ya kuma hada kuma ya karanta sai aka zo aka ce wanda ya karanta haruffa kaɗan ɗin na kudu wanda to shi ya yi daidai da wanda ya karanta dubban ko biliyoyin haruffa da ya wannan fagara sannan kuma hadisi shahararre da ake ce ma abin nan hadisi a hadisu qabdu shar wanda ya zo a alimamu hatim ya rawaito cikin musadri wanda manzon sallama yake eh, sifanta ƙarshen zamani yake cewa akwai wa a inna baina inna baina aydikum ayyamu sabr القابض دينه كقابض دم السنة تجد والعامل منهم خمسين والعامل منهم أجر خمسين ليس شيء يا رسول الله أجر خمسين منا منا أو منكم بل أجر خمسين منكم ايش او من زمني وين لي ايكن لادا غدا دايانسي Allah zai ba shi ladan mutum hamsin waɗanda suka yi aiki irin nasu. To shi ne sai suka ce mutum hamsin cin irin na zamanin su ko irin mu sai manzo ya ce mutum hamsin cin irin mu. Ka duba fa kai kaɗai ne za a baka in kai aiki za a baka ladan sahabban manzon Allah hamsin waɗanda suka yi wannan aiki. kaga wannan misali fadal fadala ne kawai haka ne saboda ladan sahabi ɗaya ma ba yi wannan aiki a hadisi ne wanda yake sahihi a al-imam hakim da ya rawaito al-imam zahabi cikin tarhisin sa ya wafa ni saboda da yawa waɗannan salafawa da ba su yarda da fadala ba wai idan hakim ya rawaito hadisi idan zahabi bai wafaka masa ba wannan hadisin sai ya ce kaji ba to shi al-imam zahabi darajarsa da sanin ilimin hadisin da ya kai al-imam hakim eh kamar yadda idan tirmidhi ya sai hanta hadisi in albani ya sai fanta sai ayi ruko da sabiqin albani alhali shi albani bai da hadisi kwaya daya wanda ya rawaito shi da sanadin da zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wanda yake da littafi su cikin ko littattafai wanda ya rawaito hadisai da sanadin na na kan shi zuwa ga manzo Allah ya san kowanne rawaci ruwa ce da ya rawaito musu da hadisi ba za a ɗau hukuncinsa da wannan hadisi ba sannan sai a ɗauki hukuncin wani wanda tsakaninsa da shi ya fi shekara dubu ɗaya wannan wani irin tunani ne wani irin mu'amala a tunani saboda Allah saboda mana a haka ba ana cewa shi shi mai ɗaki ya fi sanin matsalolin ɗaki sa ba da shi tirmidhi da ya rawaito hadisan sa ya fi kowa ya fi kowa sanin hadisan sa ya rawaito sannan wani ya fito bayan shekara dubu da rawaito wannan hadisan ya ce ya fi wanda ya rawaito hadisan sa تنقل أهل الشيء شيء كل شيء يعني ساعة هذا الألباني إنا لله saboda haka wannan wannan ba wani hadisi ne daban wanda yake sahihi kuma yake tabbatar da matsala balle uwa uba hadisin alhaki shi ma a cikin al-mustadrik yake cewa hadisin abu huraira ana inda zanni abdi fali yakunna shi ma sha'a Allah ya ce hadisi kudusi ya ce Allah ya ce ni ina nan cikin da bawa na ya bin da ina kuma saboda haka bawa na ya ji ni irin da son da ya so ya ga dama saboda haka misalin yanzu inda za ka yi aiki aiki sun wasu za a ba su lada goma ya sa Qur'ani ya faɗa sai kai wa Allah zato kyakkyawa ka ce ni Allah in yi wannan aiki na san ka kai kari mai kyauta ne fadada ne in na yi za ka ba ni lada tiriliyon tiriliyon kaga shi ne irin zaton da kai wa Allah Allah sai da su wannan lada tiriliyon tiriliyon wannan zai nuna ma ba a yi wa kyautan Allah iyaka domin haka idan ba su yi wa Allah mummunan zato Allah yake ajiye su a mummunan zato أنا إن ذاتي أبعيدي فليكن ما شاء ما شاء saboda haka wannan hadisi ne da cikin hadisan abada domin haka ne yake wa ridwa saboda shi arridwa din wani abu ne wanda da Allah ma ya fi fadara din saboda fadala in kyauta ne kyauta ne mutum ya ga dama ya ɗauki kyauta mai yawa ya baka misalin da shi ne ku goma ne kuka zo kuka yi aiki na yi duk wanda ya yi wannan aiki a kayi da ana bashi naira dubu da ɗaya ne ku goma shi wanda kuka yi aiki ya ba wa mutane guda tara naira dubu da ɗaya sai wari mutum ɗaya sai ba shi naira miliyan ɗaya to dan Allah kun sauran kutaran kun isa ku ce ya soke ku ko ya nuna muku san kai eh zai ce muku ba ku ba ku hankali kuma ka ba ku ba duk da ke yake biya ba duk da ke yake biya to shi wannan ni na ga dama na ba shi miliyan ɗaya mai kuma aikin da ya nuna wani kuɗina ne na wani wannan shi ne ma'ana magana كيف الله سبحانه وتعالى يفعل نوم هذا هيك والله يضاعف يضاعف abin da ya sa wasu malaman suke cewa ridwan din ya fi fadala girma saboda za ka iya ba wa wanda ba ka yarda da shi da kyauta wannan sanan abu saboda wasu da suke iya abu ne sananne wannan wanda ba ka yarda da shi ba ba ka amince da shi ba ko da wasu dalilai ka ɗauki kyauta ka ba shi za ka iya bayar amma shi kuma yardar wani abu ne ta ba kamar yadda ma'aiki a cikin rasu tunanin ta cewa inni inni da'u fi rajul wallazi tarattu ahabbu ilayya hadisi hadisi bukhari da muslim wanda yake cewa zai iya ba wa mutum kyauta sannan wanda na hana shi ki ba shi wannan kyautan na fi son sa ya ce haka to saboda in kuwa za ka ba wa wanda ba ka yarda da shi ba ba ka son sa kyauta to shi riduwa ya shi madara to saboda haka ne Allah subhanahu ta'ala da yayi magana akan aljanna wa masakin tayyibatan fi jannati adn sai ta ce wa ridwanu min Allah akbar saboda shi fadala din layi ta gane da gane za a tara da yawa a baka a wani aiki dan kaɗan ba shi kuma lada don me ake neman shi ne don kiliyari an samu a shi da ita na kan to sai Allah ya ce to ridwan din ya fi aljanna kuma ridwan din ya fi aljanna wa ridwanun min Allah akbar to saboda haka wasu ke cewa a ridwanin yana sama da fadada saboda fadada layi lada ne lada ana so saboda a shiga aljanna to shi ridwanin ya fi aljanna ma ba ma lada ba ya fi aljanna ma girma sannan ridwanin an danganta shi zuwa ga Allah ake wuri duwanu aka ce binan dari binan dari فسبب هكا أن مولانا يكشيوا طريق محض الفضل والرضوان في قدس بالسنة والفرقان هو القرآن أو أنا كما يدمك بينا كما يدمك بينا يا ذكر يا ذكر منا تا تا طريق دي كي طريق مذكر والأنثى أنا يا ميتشي مذكر yake kusurita bai ce kusurta da ta an gina an asasa an tsawa tsarika ta tijaniya foundation din foundation da sunnar manzo da kuma ƙur'ani shi ne foundation din tsarika ta tsarika ta tijaniya ma'anar wannan kuwa shi ne a nan isti'ara ce isti'ara ce masniya wadda ita tareka ta tijaniyar aka shabbaha ta da wani gini gini kuma idan ana yi sai da foundation da foundation din ne gini yakan iya yin ƙarshi ya zauna da abu to foundation din tareka ta tijaniya a sunna hadisan ma'aiki a rikin da tura wasuƙan da kuma ƙwa'an an kira ƙwa'an da alfuƙan ne saboda shi ne yake rage musu tsakanin mai gaskiya da mara gaskiya saboda haka kula ne gidan farko kula ne gidan farko shi alfakan dalilin wannan shi ne tun farkon dare ka ke jami a uku billahi da shaitan rashid da za ka karanta a cikin qur'ani إذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم sannan ya zo a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa wani wanda ya yi fushi jijiyoyin wuyansa sun tashi saboda fushi manzo yake cewa inni da a'lam kalimatan law qala la zahaba an ma yadi na san wata kalmar da ta ya faɗe ta wannan fushin nashi da yake ji da ya ya fi shi ne shi a'udhu billahi min shaitanir rajim كان قرآن فإذا قرأت القرآن فإذا قرأت القرآن فاسجد بالله من الشيطان الرجيم حديث كنا إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا كثير كنا بسم الله الرحمن الرحيم تو sanin kowa ne ya zo hadisi da hurufin wannan hadisin aka tattare da su da majmu'iyya da shawahidin wannan hadisi ana cewa akalla sanadin da shi ne hasan ina nufin da yake cewa kullu amrin lan yubda bi bismillahi rahmanir rahim wa huwa ajzam wa tadwaya wa huwa aqsa duk wani lamarin da za a fara ba tare da an shi bismillahi rahmanir rahim ba wannan yankacce ne ba albarka a ciki hadisi ne wanda majmu'iyya da shawahidi suka mai da shi akan da hadisi hasan wanda kuma idan aka ajiye wannan a qur'ani akwai inna mu sulaimana wa inna mu sulaimana rahman a qur'ani akwai wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim idan ka hada da waqalan sabila bismillahi mujraha wa musaha bismillahi wa qala sabila in ka hada da ar-rahman ar-rahim za ka tada lillahi ar-rahman ar-rahim ko sannan kuma bismillah farkon fatiha Maulana shi Ibrahim Yas yana yana sahihan ta tsoron shi a cewa ta sauka tare da fatiha duk da mas'alar shi khilafiyya sananniya wasu na cewa an kawo ta ne kamar yadda ake kawo bismillah farkon kowace sura وإذا أكدت تاتا فلتاردة فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آية فاتحة هذا أنجمع بسم الله إذا تنقصن الحمد لله رب العالمين فاتحة لن قواني فاتحة قرآن لي زمن كانت فاتحة إذا كأي قرآن saboda haka ne za ka ga baya daga cikin lissafin fatiya daban yake a gefe izu sittin yana farawa daga alif lami zuwa wai zala wai zala zuwa sai hudu har san har zuwa sassi zuwa nan fatiya wanda shiga shi kowane saboda haka a qur'ani aka kira fatiya da sunan qur'ani shine wanda da ake na ka sab'an min al-masali ha wal qur'an al-azim sab'an min al-masali fatiyan ake yi والقرآن العظيم في شيء معنى من الفاتحة سنة الفاتحة قلابي وأكثر شيء آية har mahaifi a yin salatu salam yake cewa a yake cewa la salata liman lam yaqra bi kitabi ko bi fatiha ta kitabi zuwa wai duk wanda bai karanta duk wanda bai karanta fatiha ba ba shi da sallah sannan ku lura idan kun wallahu ahad sunan qur'ani ne yadda muka bayyana a bayani fadala to sanin kowa ne za a iya yin sallah ba a karanta kun wallahu ba sannan sallah ta amma fatiha ba zai yi sallah ta karfi ba tare da fatiha saboda haka karatun fatiha babu wani dalili mafi girma fiye da karatun fatiha ne wanda bayan abu billahi da cikin da za ka karanta fatiha haka ke nan fatiha nasi bai zo bayani fadar wata ba amma zahiri zai nuna ma cewa fatiha ɗin ta fi kudu wanda ga kafa ɗayansa ya kai su ko wani ko kafin na fahimta wannan ke nan ka karanta fatiha kuma ba abin da za ka zo ka karanta astaghfirullah ko da shi za ka fara to shi istighfari ba abin da aka yawaita kawo shi a cikin Qur'ani a cikin istighfari إن كان النبي آدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا النبي آدم عليه الصلاة والسلام شيدا ما شرط حواء مش تفارق استقبال منظوم فرقه هو وسط الأمة دبان النبي نوح عليه الصلاة والسلام وقل تذكروا ربكم النبي نوح يجي أمرشا عن أمة دعوة يجي نجي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه bayan annabi Nuhu annabin da aka saukar aka aiko shi ne annabi Nuhu alaihi salam shi yasa zaka ga a cikin Qur'ani kissar annabi Nuhu tana zuwa mubasharatan bayan kissar annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu alaihi salam ya zo ila adi akawu kula qala ya qawmi ibudullah ma lakum ilahin ghayru إن أنتم إلا منكرون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا الأجر إلا على الذي فضل أفلا تاقل ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن شاء الله نقول عليه الصلاة والسلام بايع الذي هود الذي سالم من أكثر وقت الذي سالم الشيما يازو يازو شيوا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره أنشأكم من الأرض فأمركم فيها فاستبعدوه كل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مفترات من وحي يقول أنت أتعرف النبي إبراهيم عليه السلام قلت النبي إبراهيم yake ce wa an yake ce wa mahaifinsa ta'azzatu laka rabbuka dan nema maka gafara a wannan ubangiji na har Allah yake cewa وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا ان موعدتي وعدها اياه كذا كريشي استغفار ابراهيم wanda zai nuna maka ne shi annabi ibrahim yana yin istighfari kenan haka ne idan ka dawo annabawan da suka zo a cikin zuriyarsa za ka zo ka samu masu istighfari ne har zuwa zamanin annabi alaihi salam wanda ya'yan yaqub abbas suka ce da mahaifinsu ya nema musu gafa ta yake fara sun ka absattu da kun fasiba sun ka absattu da fasiba haka in ka gangaro annabawa gaba ɗaya har zuwa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga kan annabi Adam har zuwa kan manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya tashi shi wa tasbihu bi hamdi rabbika wa astaghfiruhu innahu kana ghafara واسمع الإسلام آه كتاب أوتي الآيات ثم فصلت جملة الحكيم القدير ألا تعبد إلا الله إلا المجيد وبشير وعن الشمس ربك وأن أنا مثل الأمة من سن الله من سن الله عزيز saboda kitabun kuma ayatin Qur'ani hakan to wannan abu me yin sa ya zama dan bid'a ne me zai yi a ce mishi dan sunna ha wannan abu wanda dukkan annabi adamu zuwa manzo sallallahu ba wani annabi mursali ba shi yayi abi ya umarci al'umma su bi wani shi ma bid'a ce ka bari to akwai dan gugudu dan hasada wanda ke ma gugudu da hasada ke yi tsakani da Allah kuma mu lura ba wannan annabawa in annabi Allah ma'asumi yana yi istifari kai ne zubi safe da yamma dare ko yaushe haka ce kar ka yi istifari kamar an ce ka mutu gadi ka shiga wuta ne hukuru ne haka to duk da lokaci ya riga ya kure insha Allah gobe za mu bayani akan sauran dalilan domin mu tabbatar da cewa sarika ta ce jami'a ustisa
alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah akar kullam muna godiya saboda yanayin lokaci za mu tsawaita darewa sai ga na'ibin limamin masallacin mu na tudun wada malam ashar Shek Nazifu Ahmad Habibu wanda aka sai ya amince mana da addu'a har zuwa kuma gobe kamar yadda malam ya faɗa insha Allah za a dora da garin da ya tsaya.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله ba mu da wani abu da za mu yi ta yi cewa sai alhamdulillah kawai alhamdulillah to kafin a yi addu'a ina yi ma mutanen kaduna murna ina kaya su murna da wannan gagarumin alheri da wannan sai ka kuma ce ga galima ne shi ke nan ma domin kaduna tana cin sunan ta ba maulana ce ibrahim rasulullah ta'ala an yi yake cewa kaduna laisa bi duna ba ma laisa duna yake ba laisa bi duna na jin cutu da faɗi wannan a nan kaduna saboda haka kuma kaduna gari ne na duk murida duka manya-manyan shekarnai muridan shi ibrahim radala ta da hannu wato kowa yana burin ya zo kaduna in mun je kaura manya-manyan shekarnai kamar su sham shek ahmad sham sai ya ce aina ahalu kaduna ku nuna mun ku lokacin an yi shi aikin ido ku nuna mun ku safi huhun أي أهل كدونا الذين قال فيهم الشيخ رضي الله تعالى عنه وأما wannan duka murna da wannan watawa da nake yi Kaduna fa abin tausayi ne daga shekara talatin zuwa yanzu gaskiyar magana samari kun ji dai abin da shehi ya faɗi yanzu abin da kuma shehi gauti rajala ta'ala anhu ya faɗi tun farko cewa ƙalubale ga samari gaskiyar magana ce kaduna mun yi wani babban rashi mun yi takaitawa ga dai matasa ƴaƴanmu da jikokinmu da ƴan uwanmu akwai shauki da san shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu amma fa mun gajiya ga neman ilimi ba ma neman ilimi yaro da ya haddace Qur'ani iyayen su za su yi ijtihadi ya zama ya haddace Qur'ani shike nan ya zubar da Qur'ani nan ya tafi abinsa ya shiga wani abu wannan babban musiba ce ina kira ga matasanmu dan Allah dan annabi mu dage bayan mun samu Qur'ani din nan shi kai shi Qur'anin ma tukuna ba ma neman ilimi shi ba mu san shi ba ba ta juwidi ba sanin ka'idoji haka kullum shi ke nan sai aka yi to alhamdulillah ni ba ina son yi wani abin nan bane mu ma amma da gaskiya ni tunan ta zo daga shekara 60 zuwa yanzu ina tare da malamai ina tare da shehannai ina zama ban yi karatu ba amma dai ina tare da su na dan samu abin da na samu amma lallai mu dage akan neman koda a neman ilimin nahawu da karfudin nan ma da za mu iya gyara karatun da za mu yi ba tare da don wannan karatu da sai yayi mana karatu ne na university inda akwai wani matsayi da ya wuce university sai ce karatu ne na irin waɗannan mutanen amma mu dage samari mu je mu nemi malamai akwai malamai kadunan nan akwai mu nemi malamai yanzu kaɗan ne daga ciki wanda suke karatu wurin shehu mala abdulkarim Allah saka mashi da alheri amma a je a nemi ilimi wurin waɗanda suka zauna suka yi ilimi ɗin suka fahimci waɗansu abubuwa to kan kan kika mu da saboda haka lokaci ya riga ya gure don Allah Allah ya taimake mu kuma Allah ya ƙara mana wannan alkhairi wannan yana daga cikin manya-manyan alkhairai da ake bukata Allah yawaita mana kuma Allah ya tsawaita mana shekarun Allah ya ƙara Allah ya tsawaita mana rayuwar shehi Allah ya ƙara albarka alhamdulillah ba mu rasa shehi Ibrahim ba ba mu rasa shehi Ibrahim ba akwai littattafai da na haddace na shehi Ibrahim akwai abubuwa akwai ilimoni fanni fanni da yawa da na adab ne da daddasi sauransu amma a ba mu rasa kiro Ibrahim ba Allah saka masa da alkhairi fatiha da salatu fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اللهم انت امرتنا بدعائك ووعدتنا باجابتك فقد دعوناك كما امرتنا فاجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والاكرام انك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله Salam